أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوفركم ويوفركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر هنا في وانا سورة بيجمع من البركة سورة إبراهيم عليه السلام wanda Allah yana ba mu labarin annabi Musa alaihi salam da cewa ya kira mutanen shi cewa su ji tsoron Allah su bi Allah da abubuwan da Allah ke son su yi wa kala Musa annabi Musa alaihi salam ya ce kaumihi ga mutanen shi in takfuru idan kuka yi kafirci antum wa man fil ardi jami'an da ku da wanda ke bayan ƙasa duka aka yi mitin aka koma kafurai aka kafurce ma Allah ta fara wa ta'ala. To wannan kafurci da za ku yi a inna Allah Ubangiji laganiyun mawadaci ne ko wallahi mawadaci ne ga barin halittar shi hamidun abun yabo ne ai mahmudun fi sun'ihi duk aikin da Allah ya yi abun yabo ne a ciki cewa yake alhadithul kursi hadisi kursi saradna wa alaikum mun karanta muku shi fi suratu hud fi surati hudin a suratu hudin alaihi salam mun muku wani bayani na hadisi kursi baqiya fihi tarafun amma akwai abin da ya rage a cikin shi hadisi kursi na cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da na farkonku da na ƙarshenku da mutum da aljaninku ijtama'u ala qalbi afjari rajulin minkum duk a taru a goma fajirai fiye da fajircin wanda a fajiri a cikinku ma na kasa zalika min mulki shay'an fajircin ku da kafircin ku bai rage komi daga mulkin Allah tabaraka wa ta'ala walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da na farkonku da ƙarshenku mutum da aljaninku ka ga miliyoya ne ijtama'u ala asqa qalbi rajulin minkum su taru akan zuciyar mafi tsoron Allah ku ma za da zalika fi mulki shi'a wannan ba zai ƙara mulki na da komai ba wadata Allah ta isa yadda muke cika masallatai muna jin daɗi muna kuri mun je idi ko mun je juma'a ai don mun cika masallaci ai mun ma Allah tarawihi mun ma Allah tahajjudi to Allah dai na an sare ya ji daɗi ya ba mu sakamako amma ba dan yana da bukata da ibada ba duk duniya a koma kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara mulkin Allah duk duniya a lalace a koma kamar Abu Lahab da Abu Jahal bai rage mulkin Allah da gobe لكن الله أبنجي لغني حميد مولا شيء قبل حليتا أبن يبوني أسكن أيكش شو يجي حميد الله أبن يبوني غني بذاته عن ذاته يا وداعت ذاته شي قبل ذاته الله تعالى الله تبارك وتعالى غني عن نفسه يا وداعت قبل سونا ينشي da sifofin shi ya wadatu hatta ga barin zaki shi wala fiye ma an gairi to balle wanda ba shi ba na babban ladina min qablikum labaran wa'anda suka gabace ku alam ya tuku mace bai zo muku ba ai labarin wa'anda suka gabace ku ya zo muku qaumu nuhin mun ba ku labarin mutanen annabi nuhu da cewa ya shekara dubu ba hamsin yana kiran su zuwa ga Allah amma mutum shida kawai ya samu wa adi mun ba ku labarin adawa mutanen annabi hudu wanda ke ce ma Allah man ashaddu minna quwwatan waye kalbin Allah sai ce awalam yara wannan Allah alladhi khalaqahu huwa ashaddu minhum quwwa ai Allah da yayi ya fi tsananin karfi to da Allah ya tashi halaka su ya tafi guguwa mai ƙarfi sai mutum ya yi rame kamar zurfin rijiya ya shige ciki ya sa duwatsu ya tsatsage sai guguwa ta zo ta yi ta tonar rijiyar har ta tone shi ta farfalo shi ta yi sama da shi ta zane ga ƙasa abin da ya fara ba su tsoro sai suka gara kumman su da shanuna yawo kamar ledoji da takardu cikin sarari to duk guguwar da za ta kwashi rakumi da shamu sai sama da su to kaga abin da za ta fata ai da iyaka wa samud Allah ya ba ku labarin samudawa mutanen annabi salihu da irin tsaurin kansu da irin jayayyar da suka yi da annabin su da yadda Allah ya halaka su da tsawa wallabina min ba'dihim da wayanda suka biyo bayan su irin mutanen annabi Musa irin mutanen annabi Ibrahim da mutanen annabi Lutu da na annabi Yusuf la ya'lamuhum ba wanda ya san su illa Allah sai Allah li kasratihim saboda suna da yawa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji ala sittim akan gaskiyar su faratu aydiyahum al'ummomin nan sai suka mai da hannuwansu fi abuwahihim suka ala hannu ga baki suna mamaki liya'tu alaiha suna son su cijiya ta min shiddatil gais saboda haushi wai Allah ya aiko ɗan adam manzo. Wa kanu kafirai da suke jiya ishe su, sai suka ce in na kafar na ne wa ursirtun bihi, annabawa ku gaya ma Allah da ya aiko ku, mu mun kafirce ma abin da ya aiko ku da shi. Wa yin namu lafi shakkin muna cikin kokonto min mata da ulana ilaihi ga abin da kuke kiran mu da shi na kaɗai ta Allah. murib wanda yake yana sa mu kokonto mai tsanani dalil rusuluhum manzannin nan sai suka ce musu abillahi shakkun yanzu akwai kokonto a cikin samuwa Allah cewa Allah guda ne shi ya yi sama da ƙasa shi ya yi duniya da lahira shi ya yi kowa da komi yanzu akwai kokonto a cikin samuwa Allah istifhamu inkar wannan tambaya ce ta musu bai kamata a ce akwai mai musu sabon Allah ba. La shakka fi tauhidihi ba kokonto a cikin kadaituwar Allah. Littala zahira saboda dalilai mabayyana na cewa Allah guda ne. Idan ba ku gane Allah ba, kuna so ku san Allah, to fasilis samawa ta wal ardh. Allah shi ya halitta sammai bakwai ya halicci kasai bakwai man arada an yadhala Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke son ya rasa gane Allah ya jahilci Allah to fa huwa ku gaya mai Allah khaliqus samawati wal ard shi ya sammai bakwai da kasai bakwai yarahu ma ga sunan yana gani wal insan dan adam nazaru kallon shi a duniya la yatajawazu milan wahidan idon ka bai iya wuce kallon mil guda ala wajhi al-ardi a bayan kasa idan nazarta idan ka kura ma titi ido yanta fa sabuka garin ka zai tuke kabla an yasta amilan kafin ya tuwe guda amma wa hadhihi sama wannan sama da kake gani ba maganar mil guda ba ko mil ɗari ko mil dubu bainana wa bainaha masafatu khamsin ati ali tsakanin mu da ita tafiya shekara ɗari biyar to fata Allahu ainaika Allah ya buɗe idanunka su kalli dubban miliyoyin da ke tsakaninka da sama har ka ga rana da wata da taurari hatta su shahida ha har ka kalli sama da fadinta wal arda ka kalli ƙasa da fadinta idan habba abdul idan bawa na son an yi haifa man Allah ya gano wa Allah da ake ta faɗa sallahu huwa khaliqu hadhihi sama wal ard Allah shi ya yi saman da kake kallo wanda ba ta da iyakar yawa har dai in kana cikin jirgin sama ka ga wanda a cikin jirgin sama ya yi mamaki ikon Allah wanda duniyar da ya iya to an bata tsakanin shi da duniya kafa dubu talatin da wani abu sannan can sama in ya daga ido bai gani iyaka na kasa in ya leko bai gani iyaka kuma ga ya cikin sanar yana cikin ya kuma duk kayan Allah ne to ashe Allah wasi'un alim Allah ya ruwa gare shi khalaqa samawati wal ard Allah ya yi samai da kasai khalaqakum min nutfatin sannan ku yan adam ya yi ku daga bani Allah ya khalaqa samawati wa khalaqa al ard wannan da ya yi sama da kasa وخلق الإنسان وجه أن أدم لقبلي هو المستحق للعبادة شيء كما تعيب موتا باقون شبا باقلوبا شيء معنى أبي الله شك يزو أقول كنت أسابو الله الله بشي يسمي لكسي يدعوكم كل الله ناكركم ليغفر لكم من ذنوبكم yana son ya gafarta muku wani abu daga zunubanku ayyada hukum Allah na ta kiran ku ila ma fihi rabbukum ga abin da zai amfane ku wani akhirakun Allah na jinkirta muku ila ajalin musamman har zuwa lokaci sananne shine ranar mutuwa idan ranar mutuwar ka ta zo ya kai ɗan adam kafin a karɓi rayuwarka Allah zai turo mala'ika guda hudu saboda su zama masu yankan hanzari gare ka ka gane bakin abin da aka ɗebo ma kenan kuma ya ƙare mala'ika na farko zai ce ya kai bawan Allah wani ni ne mala'ikan da ke kula da abincinka duk abincin da aka rubuto za ka ci a duniya da adadin yawan abincin da lomomin to duk ka canja abunka yanzu Allah ya ce a gaya ma lomomin ka na duniya sun ƙare sai da ya to an ce abincin ka ya ƙare sai ni sai mutuwa sai mala'ika na biyu yanzu ya ce ya kai wani bawan Allah ni ne mala'ikan da ke kula da ruwan da za ka sha a duniya da na sama da na ƙasa da na gurbi da na rijiya da na biya wuta da na tsohon wuta Allah ya ta gama duk ruwan da za ka sha a duniya to ka canja abinka yau abin da ya rage zuwa lahira sai ya mala'ika nan ko yana shigowa sai ya kai bawan Allah ka san ni ta ban taɓa gare ka ba ni ne mala'ikan da ke kula da tawon da za ka taka to Allah ya ta gaya ma duk inda aka rubuto za ka taka da ƙafafunka to yau duk ka taɓa take su gaba ɗaya daga wannan katibar ko gadon asibitin nan ba inda za ka kara ta gafi cikin ramin kabari sai ta yi shi na hudu sai ta ni ne mala'ikan da ke kula da numfashi da ke da aka rubuto maka miliyan kaza da dubu kaza da fara kaza to Allah ya ce a gaya ma duka shi ka tsora fara biyar ta kare sai ta yi to da haka a gaya ma abinci ya kare ruwa sun kare wajen yawo ya ƙare shi na ta ƙare sai ne sai mutuwa to shi ne Allah ya ce ku akhiruku Allah ne mai muku jinkiri ila ajalin musamman har zuwa lokaci sananne na mutuwa ila azabin ya baku ba azaba kafirai sai suka ce ma annabawa in antum illa basharun mithluna ku ba kowa bane mutane ne irin mu wasu ma ce iblis rikicin da ke ɗan ke kawo wa ɗan adam kullum in an tumi illa basharun misluna idan ya ga annabawa da manzanni sai ce haza basharun misluna in ya ga waliyan Allah haza basharun misluna in ya ga malamai na Allah haza basharun misluna ai to annakum basharun misluna tunda ku mutane ne irin mu la yumkinukum an takunu anbiya' bai yiwa ku zama annabawan Allah Allah na ba ku labari yana sauka muku da mala'iku wa nahnu lasna anbiya mu ba mu samu annabta ba a ce ku kun samu antum min waladi adam ku yan adam ne nahnu min waladi adam mu ma yan adam ne in ji shi ta nahnu kamilul a'dha mu ma su cikakken halitta ne kabi su ilim kamilul uqul hankalin mu cikakke ne irin naku كيف تكونون أنبياء يا ذات النبوة الله لي متبوعين ودول أبيك ونحن نكون أتباعا موكو قول مويتين لدي أقل ألم بيسن يبيوني سيدي أبيش شو إبراهيم رضي الله عنه يا تفك إنك كأن ألم نابي ولن ألم to in ka bincika akwai wani amfani da yake samu. Shi Ibrahim radiyallahu anhu yace ɗan adam bai bin ɗan adam ɗan uwa ne sai saboda mulki ko saboda kuɗi ko saboda wani matsayi ko saboda wata martaba ta ilimi amma ɗan adam bai bin ɗan adam ɗan uwan shi to don haka mun gano dubarar ku da wayonku abinda kuke so mu yi tabin ku ƙorin mu a ce mu mabiya ne hada ma yumkin mu yi tabin ku baiwa aturiduna turiduna kuna so an tasudduna ku tare mu amma kana ya'budu aba'una ga abinda iyayenmu ke bauta bawa fa atuna bi sultanin mubin to ku zo mana da dalili mabayyani na cewa ku masu gaskiya ne قالت لهم رسلهم
ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ
قالت لهم رسلهم من zannin nan na Allah sai suka gaya ma al'ummarsu wannan magana da kuke yi cewa mu ba manzanni ba ne Allah bai aiko mu ba to mun ji wannan magana in na haru mu ba mu zamo ba illa basharun mitlukum sai mutane ne irin ku kama kuntum yadda kuka ce walakin sai dai yamunnu walakin Allah sai dai Allah ya munnu ala man ya sha'u yana baiwa ga wanda yake so min ibadihi daga bayi allazi jahiltum a wanda ba ku gano ba annallaha tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicce mu ya halicce ku huwa malikul khalq shine mamallakin halitta insha idan Allah na so ja'ala wahidan minna nabiyyan sai ya sa wani daga cikin mu ya zama annabin Allah ayyu shay'in fi hada to idan Allah ya zabi mutum ya zama annabi akwai wanda yake sai hana wa ma kana lana bai yiwa gare mu an nasiya kun bi sultani mu zo muku da dalili ko hujja illa bi idnillah sai da nufin Allah laysa lana an nasiya bil mu'jizat ba mu da karfin da za mu zo muku da wata mu'jiza daga Allah لأننا عبيد مرفوبون مو باي وإن الله يهل التابعي إلا ما شاء الله أولا الله كيسو يبين هنمو شين يبين هو الذي يقعو وانا أولا يفعل كينا مو باي الله لي الله يابد تمتون بلا يتشين عن اليوم أولا أدولة من إيمان دوانا شيخ رضي الله عنه يتي ما أشد حماقتين ina mamakin wautar kafirai albasharul kamil mutum cikakke la yan baki an ya kula rasulan ba su yadda ya zama manzon Allah zuwa gare su ba wala hajar amma duci da sun kace to daji ya kunu ilaha wai shi ana iya aine bauta ya zama gunki ya zama abun bauta hada aji wannan abun mamaki ne almu'minun mu'minai falyatawakkal su dogara dogara gaskiya ala Allah ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ma lana mi zai same mu Allah na tawakkala ala Allah ya zama mu dogara da Allah ba idan muka dogara da Allah ai ya ishe mu mu annabawa da manzanni da Allah ya aiko ba abin da zai hana mu dogara ga Allah ai la ma ni'alana min zalika ba abin da zai hana mu dogara ga Allah wa kada hadana subulana Allah ya shiryar da mu akan hanya madaidaiciya wanda muka kanta a yi wa wala nasiranna ku sani da sannu za mu yi haƙuri ko wala nasiranna wallahi za mu yi haƙuri alama azaitumuna ga cutar da kuke mana ai ala azaku duk cutar da za mu yi wala za mu haɗiye ta gaba ɗai almutawakkilun masu dogara falyatawakkal su dogara ala Allah ga Allah duk wanda zai dogara to ya dogara ga Allah akwai wani bawan Allah a zamanin da ya gabata zai je aikin hajji sai ce ya ma Allah alƙawari har ya je aikin hajji ya dawo ba zai roƙi wani mafaruki ko guda ba shi wa alallahi fa ya dogara da mutawakkilun shi mai dogara ga Allah ne ya dogara ga Allah a lokacin ana zuwa hajji ƙasa tana kuma da dawaki bawan Allah na abincin da ya ɗauko daga gida ya ƙare, ruwa mai suka ƙare, sai ya ce to ko in ɗan tambaya, sai ya ce to ya zan yi da alƙawari na ce haƙƙin je haƙƙi in dawo ban roƙon kowa. Ga mutane na cikin abinci, in ya ce mai da za a bashi, amma ya ƙi roƙo. Tun yana iya tafiya hanyar watan mai nauyin da bai iya tafiya. Tun yana hangen mutane har sun ka bace mai. tun yana jin motsin mutane har ya bar jin motsin kowa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah na ma kaina ni ce man roƙo mutane ɗan uwana to ga shi sun tafi sun bani amma dai ba komai na dogara da Allah da Allah ya kalli zuciyar shi ya gane ya dogara da Allah da gaske sai Allah ya turo mala'ika saman doki rike da wata ƙwarya akwai nono cikinta nonon ya fi nono fari ya fi zuma zaki ya fi kankara sanyi sai ce ba wa Allah ce na'am ga nono ka sha ta ga ga mai cewa mana ina ka sani shi ta abin da zai sha ke ya an shi ƙwaryar nono ya sha ya sha ya sha ya koshe bayan ya sha sai ce ka sani ya ce a'a ya ce ni mala'ika ne daga Allah Allah ce ka yi tawakkuli ka dogara da shi da gaske to ga nonon aljanna a kawo ba ka sha kuma daga nan har a gama hajji har ka koma gida ko wata nawa za ka ba sai ka ƙara jin yunwa ba ba sai ka ƙara jin kishirwa ba yace mala'ika na gode na gode mala'ika sai ce kuma Allah ya ce a tambaye ka yan uwanka da suka tsere ma kana so ka ce musu ko ka wuce su sai ce a Allah mala'ikan Allah in dai wuce in dai cin masu ai an yi ba ai ba su isko ne su cin man ta gaba sai mala'ika sai ya rika kafara ne sai ce tahi yana tumbura yana ta tahi sai kawai ya kai cikin wani dajin Allah ya ga wata inuwa sai ya zauna kaga ya koshi ba yunwa kuma ya shiga gaban su bai ƙara ganin mala'ika ba can an daɗe sai ya ji motsin mutane ta ai wani tsawon ai ya mutu an yi wata kashewa ne ko da suka zo suka iso shi nan gaban su sai da bayan Allah ya kuka tsaya ta ce wallahi ba inda muka tsaya ta wuri muka ta yi sai ta to kun ga al'adar waliyan Allah masu dogara da Allah ni har na tsere mu daga nan aka ce gaba da tafiya ake aikin haji ake ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam aka dawo gida ce bai ƙara jin yunwa ba bai ƙara jin kishirwa ba saboda ni saboda ya dogara ga Allah kai ma in ka dogara da Allah kuma daga can ka dogara da Allah to komi sai Allah ya maka da haka wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun duk masu dogara ga Allah to su dogara ga Allah su tsaya ma Allah shine babban babban da bai faruwa wa kana alladhina kafaru kafirai sun ce lirusulihim ga manzanninsu sun ki barin yi masu wa'azi sun ki barin kiran su zuwa ga Allah suka ce to tun da ba ku ci lalo kuri jannaku wallahi za mu fitar da ku min ardina daga wannan ƙasa ta mu aw wala ta'udun na fi millatina ko ku dawo a cikin addinin nan namu na kafirci Ibrahim radiyallahu anhu yake adatul kuffar al'adar kafirai at-tajabburu ala awliya illah gwada girman kai da tsaurin kai ga waliyan Allah shi kafiri kullum yana so ya gwada mana Allah bai isa ba bai kai ba idan lam takunu ka mislina idan ba ku dawo kafirai irin mu ba fi ma nahnu fihi a cikin abin da muke yi na bautar gumaka sannu hule kuku za mu halaka ku nufrijum za mu fishe ku da ƙarfin mu min baladina daga wannan gari namu ashe annabawa ba kan wallata bane sa'awa hari ne sai Allah ya aiko ma annabawa ku yi tabbatun mutanen banza lannuhu ne kan zalimi wallahi mu ne za mu halaka azzalimai walakin nawayahu adatan aidatan ilayhi sai dai niyyar kafirai kullum su take dawowa lamma qasadu ihlaka awliya illah da suka yi niyyar halakar da waliyan Allah halla bihim halak sai halaka ta sauko musu halaka na nan za su sauka makafirai wala nuskinan na kuma al'arza Allah ya ce za mu zaunar da ku a ƙasar nan min ba a jihin bayan mun halakar da kafirai zalikan nasu taimakon da za mu ba ku wai rasul amsi da gadon muku da ƙasa liman kafa makari ga wanda ke jin tsoron tsayuwa a gabana ne wa kafa wa'idi kuma yana jin tsoron narkon azaba wastabtahu annabawan Allah sun nemi gudunmuwa da Allah ala qaumihim ya kawo musu doki akan mutane mutanensu wa khaba kullu jabbari dukkan wani mai girman kai wa khaba ya tade an ta'ati Allah ga bayin Allah alidin mai tsaurin kai min wara'ihi jahannamu min wara'ihi a gaban shi jahannama Allah ya tare da mai wutar jahannama ya dakulu ha zai shiga a cikin ta wani ka za a tare da shi fiha a wutar jahannama min ma'i daga wani irin ruwa sadidin wanda yake na surkarin jini ruwan kurji haɗe da jini shine za a riƙa ba ɗan wuta yana kwarkwata yana sha ainihin kyau da halin na sulkanen jinin da ke towa daga cikin ‘yan wuta, mugutalitan yana haɗe bilƙaihi da amai wadda da jini. To wannan jinin da aman shi za a tara ma ɗan wuta yana ta. Yadda jarra'u zai riƙa kwankwaɗa sai ya fita li'uhu yana haɗe shi marratan ba'ala marratin lokaci bayan lokaci. Lima rana saboda ɓaci ne wa hararati ga tashi. wala ya kafi yusibuhu bai zamo yana iya haɗiye shi ba an yazdarihu bai iya haɗiye shi li kubahihi saboda munin shi wa karahatihi da rashin kyawun shi wa yatihi al-maut abinda zai sa a mutu to zai zo makaburi a wannan rana ai asbabuhu abubuwa al-muqtasiyatu lahu wanda ke sa a mutu duk abinda in ya samu mutum irin hawan jini irin ciwon suga irin mutuwar rabin jiki irin mugun ciwon kai irin ciwon ciki irin kwalata irin zazzabi irin typhoid irin malaria duk su taru lokaci guda duk kuna yana kai mutum lahira a haɗa da ɗan kakkare da ciwon hauri da ciwon ihu da sankarau kayan kowane guda yana kai mutum lahira to waya tihi da mautu abin da zai sa a mutu in duniya ne abu guda zai sa a mutu to a wutar jahannama wa ya tihi da mautu kalolin mutuwa ba goma ba ɗari ba ba dubu ba sai su kewaye ɗan wuta kuma min kulle makani duk inda ya ci ba abin da zai sa a mutu ne gabas yamma kudu arewa saboda bala'i na Allah wa ma huwa bi mayyit ba a bari ya mutu ba zai ya huta dan in ya mutu ya huta لأن من مات استراح wanda ya mutu ya huta wajen wara'ihi bayan wannan bakan azaba da za a ɗan azaba ɗan wuta azabun gari akwai wata azaba mai kauri mai tsanani wadda ke jiran shi Allah ya tsare مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون
خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص
مثل الذين كفروا بربهم مثال وإن سك كافر شيء وبنجي جنسو أعمالهم الصالحة أيوكا ما سكتوا لسكا على الدنيا خلصلة الرحم كما سال المنتا والصدقة da sadaka sadaka da sada zumunta da taimakon da kafurai ke yi a duniya fi adamin intifa'i biha a wajen rashin amfani da ita a lahira karama ne kamar toka ce istantattar riya wanda iskoki suka yi mata tsanani fi yaumin asifin a rana mai guguwa ai rana shadidin hukubin riya ranar da guguwa iskar take tasowa fajalahu sai ya zama guguwa ta mai da tokan nan haba'an mantura ƙura abubuwa kawa la ya kadiru alaihi bai da ikon dawo da tokar nan da iska ya wace to su ma haka duk ayyukan su masu kyau a duniya la ya kadiruna ba su da iko min ma kasabu daga aikin da suka yi a duniya yanzu ba su da dama ala shay'in akan amfana da wani abu na ladan wannan aiki zalika mutum ya yi aiki na wahala gobe kiyama ba lada wa dalalul ba'id shine hasara mai sanciya alam tara ashe baka gani ba ko baka sani ba ya muhatab ya kai abokin magana ta istifhamu taqrir wannan tambaya ce ta tabbatarwa ai ya kai abokin magana ka san anna allah allah khalaqa samawati wal arda bil haqq shi ne wanda ya halicci sammai bakwai ya halicci ƙasai bakwai bisa haƙƙi da gaskiya in ya sha idan Allah na so ya ga dama yuzhibuku sai ya kashe ku ya tafiyar da ku ayyuhan nas ya ku mutane wayati sai Allah ya zo ga halƙin jadidin da wata sabuwar halitta ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala saboda yalwan mulkin shi da ƙarfin arzikin shi yana iya ya sako tsawa duk wanda a duniyar nan a mutu yau zuwa gobe ya samu halitta kuma shi ke nan iyaka magana ke nan to amma saboda rahama Allah da haƙurin Allah da garincin Allah ya ban mu mai biyayya ya yi mai saƙo ya yi yana ganin kamar ya ci bilis to Allah na iya shafe ku ya zo da sabuwar halitta ai ya cika sarkin jadid Allah na iya zuwa da sabuwar halitta, sabuwar halitta, bada na kun musayar. Haza adatu, wannan al'ada Allah kenan ya kashe wasu ya kawo wasu. Wa ma zalika ala Allah bi azim, wannan bai da wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barazu al-khala'iq, al-khala'iq wa halitta Allah wa barazu sun bayyana lillahi jami'an a gaban Allah baki daya. To da aka ce halitta sun bayyana ga aban Allah, at-ta'dilu fihi yadda ake ba da labari wa fi ma ba'dahu da labarin da za a faɗi nan gaba bil madi har an kaddara an busa kaho har an tashi ranar tashin kiyama har ga mutane nan tsaye a gaban Allah za a yi musu hisabi لتحقق وقوعه saboda tabbata auko abu to halitta sun bayyana a gaban Allah ga sunan sun yi tsaye dukkansu suna tsirara haihuwarsu ba wanda an da riga ba mai wando ba mai hula ba mai takalmi duk su wanda ka aske a duniya wannan ranar tashin kiyama za ta dawo ta ɗaye maka duk kumban da ta ce za ta dawo ta ɗaye maka roƙa ta kaciya da aka ce za ta dawo ka tashi ba kaciya. Ga ka tsaye gaban Allah kirara zuzu da ido kana darasin aljanna za a kai ka ko wuta. Kowa ya rika tunanin zuwa wannan babban rana kuma tunanin tafi. Fakalan ba masu rauni su ne mafiya sai suna cewa lillazina istakbaru ga masu girman kai su ne manya wa'inda ake mabiyayya ya ku manyan mu inna kunna lakum tab'an mu ne masu biyayya gare ku a duniya jam'u tabi'i jam'i ne na mai biyayya to mu ne mabiyan ku a duniya fa hal antum mugununa anna min azabillahi min shay'in ko kuna wadatan mana ku tunkune mana wani abu na azaba Allah ko ɗan kaɗan? Manyan mutane sai suka ce, Lau hada Allah, ai da Allah ya shirya da mu, lahadai na ku, mu ma sai mu shirya da ku. Da da'auna ku ila huda da Allah ya shirya da mu duniya sai mu je ku zo mu shirya. Sawa'un alaina duk ɗaya ne a gare mu da mu da ku, adda mun firgice, mun rude, an sabarna ko mun yi haƙuri ma lana min mahis ba mu da wata makarkata ga barin wannan azaba da Allah ke so ya ɗaukaka mana Allah ya tsare
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام صدق الله العظيم
وقال الشيطان lokacin da aka shiga wutar jahannama lamma da kala ahlun narin nar lokacin da yan wuta suka shiga wuta Allah ya tsare mu wa ahlul jannati jannata sanda yan aljanna suka shiga aljanna Allah ya sa mu ne iblis shaytan huwa qa'idu ahlin nar shine babban jagoran yan wutar jahannama to an shiga wuta shaytan zai hau minbari ya jawabi nusiba lahu kursiyyun minan nar sai aka kawo mashi nan kujera ta wuta fi wasatil jahim a tsakiyar wutar jahannama inda kowa na gani nai yana jin magana koga hawa kafa sai ya tsaya ala minbarihi saman minbari ya fatubu yana huduba ga hudubar da shedan zai ma yan wuta an ce wannan hudubar ta shedan ta fi wuta zafi ga yan wuta zai yi wannan huduba lamma qudiyal amru tanda aka gama lamarin a hisabi dan aljanna na aljanna dan wuta na wuta wanda kala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara sanda yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta to a lokacin shaitan zai hau mimbari sai ce inna Allah Allah madaukakin sarki kaga shaitan ya san Allah inna Allah Allah madaukakin sarki wa'adakum ya muku alƙawari zai kawo ku cikin wuta ya kurmusa ku wuta to ga ku ya kawo ku wuta Allah ya muku alƙawari wa'ada da haƙƙi alƙawarin Allah ku na gaskiya ne dan gashi ne sun an shigo su Hamana su abun nan Abu Jahal su Abu Lahab su na Maruf sun an shigo Allah ya muku alƙawari alƙawarin gaskiya hadihi qudwat iblis wannan hurmar shedan ce أي إن الله وعدكم بالبعض والجزاء Allah ya muku alƙawarin in an mutu ana tashi in an tashi za a yi sakamako wani ya je aljanna Allah ya sa ciki wani ya wuce wuta Allah ya tsare wa qala al-haqqa to Allah ya gaya muku gaskiya wuta zai kawo ku kuma ga ku a cikin wuta kuna da wata kuna da ta dubara ba ku da wa wa'adtukum ni kuma da kuke kullun shedan shedan ووعدتكم ناوم القولي غير كائن القولي da bai samu ba na ce zan tsere da ku in taimake ku to alƙawarin da na muku bai samu ba fa akhlaftukum na saba alƙawarin da na muku ai wa'adtukum kadiba na muku alƙawari na ƙarya fal yawma yau akhlaftukum alƙawarin da na saba ƙarya dai nake muku da nake zan taimake ku وما كان لي عليكم من سلطان ban da iko na batar da ku da kawo kota dan haka da ta muni ko baci da kuna Allah kire ma shaitan Allah na ali shaitan ku dai Allah kire ku la quwwata li ban da karfin da yake ku kohe ku da zan ci da ce ku alamu ta ba'ati in ce wai je ku bi innama kana halalakum sabili faqat hanya ta daɗi gare ta a je a shafiya a je a yi shata a je wajen matan banza a je a yi sata a je a yi fashi da makami halalakun sabili fakat hanya ta daɗi a gare ta fatta ba a mu ya ce kuka yi tajiya ta a duniya illa ni ba wani abu ne a duniya ba lakin an da autuku na je san na kira ku cewa a zo a bi in kai kuta ku zo wuri ne an halakar da ku ban san da turi sai kuka karɓa mani fala ta rumuni dan Allah ku ban zargi na ku babbaci na wa rumu an fusa kun ku baci kanku in zargi za ku ku zargi kawunan ku kuna ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuna ganin alqur'ani ku ba annabi ku ba qur'ani ku bi banza ki kan abadan Allah fala ta rumuni ku ban ganin laifi na wa lumu an kusa kun ku zargi kawunan kuma ku ji daga ƙarshe ma ana bi musrifikum ni ban iya taimakon ku da komi a yanzu ai bi mu'ayyikum min al'azab ban iya kare ku daga azabar Allah wa ma antum bi musrifiyya ku kuma ba masu iya taimako na bane kowa take da yake Allah ya tsare kamar jirgin sama bayan ya yi landin yana sama sai shi wanda ka kula da jirgin gaba ɗai ya zo ya ce jama'a na yi iyali na duk yadda zan yi control ɗin jirgin nan na kasa kowa ya take ne za a buɗe kogogi har ka ta lalace ko ba ta lalace ba saboda ai duk abu na ke gani ai tsohon injiniya ne ai wannan captain ɗin ita Allah ya taɓa wuri kaza matsala za ta gyaru to ya gama kwalkwalan kwalkwalan da tafe-tafen ya ce to jama'a har ka ta lalace yanzu kowa ya tsaye to shi ne ce ɗan zai mai wuta ma ana da wasu rikon ni da kuka kuri shi ɗan shi ɗan to ban ya taimako wa ma an tumbe musu da fiya kuma ba ku iya taimako na sannan ku sani in ni ka bar ni ban gode ba bima ashraktumuni min qablu da bautar da kun kare bautar da kun kai manta biyayya a duniya ban gode ba ban gode ba na butulce na kafurce ba biyayya da kun kai mani kafin wannan ai ana kamar ina butulci bi kulli ma idda'aytu na da'awanku anna sharikakum anni sharikukum ni ne abokin tarayyar ku fi ma kuntum taf'alun a cikin aikin da kuke yi fi duniya a duniya dan haka ni ban da dalili na in batar da ku ku kun ka batar da kanku kuma abin da kun kai man a duniya ban gode ba kuma ban iya taimakon ku ba ku iya taimakona kuma a tsakanina da ku Allah ya kira hadihi khutbatu iblis wannan hudba shi dan kenan mugunya hudba in ya gama sai ya sauko ya shuka tsari ya fada cikin gida na dauta Allah ya tsare mu qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake inna zalimin kafirai lahum azabun alimun azaba mai radadi mai radadi ta tabbata gare shi akwai wani bawan Allah kullum idan zai kwanta da daddare madadin ya yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam salati ko ya zikirin Allah shi abin da yake yi la'ana shi ɗan shi shi ɗan abin so kullum sun dare ne daga ta Allah kire wa shi ɗan Allah la'ane iblis Allah kire wa shi ɗan Allah la'ane shi Allah kire wa shi ɗan Allah la'ane shi har sau dubu in ya gama kire wa shi ɗan da la'ana sai ya farka ranar ya gama wurin bacin shi ɗan ya kwanta ƙarƙashin wata katanga farkon damina ne irin yanzu kuma ka tangar ta ƙasa kuma ta yi tsawo ƙwarai kuma ƙasarta ya zaizaye shi kenan yana ta kwana sai ga wani mutum ya lallaɓo ya bugai ga kawa ya ce bawan Allah bawan Allah ta ci ta ci ta ci ka ta gaza ta faɗo ma mai kwana ya zabura ya buga da gudu yana bare wurin sai ka ce je ka ta gaza ta faɗo sai mutumin nan mai ɓace shi da ya ce wai na yi asibiti na gudu da baka tare ni ba da katanga ta haye ni da yanzu ina lahira ya kai babban masoyi na kai wane ne ya ce ni ne shaitan iblis da kaka ne ba duk dare ni ne shaitan sai ce kan amare ka taimake ni kana so na da baka bari katanga ta faɗa mu ba ya ce wawan banza in bari katanga ta faɗa ma kai shahada ka shiga aljanna in ya bari katanga ta faɗo ma kan mutu ka ce na yana kan shiga aljanna kenan ka fare ni sai dai in tana kai kwanan daga nan a ci gaba da zubi kana ɓaci na ni kuma ina ɓaci ka har a yi sa'a ka sai ka huta ta Allah a cikin lahira ga ni wuta ga ka huta ce ce ce ke ashe ba ta yi gona ke ne ke ni ba ta yi ne ba ni dai na yi ne don kika samu ladar shahada Allah ya tsare mu daga sharri shi nan ومدخل الذين نعم ومدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الله سبحانه وتعالى يكي كنت لابارين يموت الشيطان لهربة تيمس ومدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات أن شكد مؤمني وين لكي أيوكا ما سجوا الدنيا أن شكد سو جنات wata irin aljanna ya zo da ita na kira saboda ka gane aljanna akwai dubun ni'ima akwai dubun jin daɗi cikin ta da ya kawo alif da lam na ma'arifa yace aljannat kenan ka san aljanna to tunda baka san ta ba o jamilal ladina amanu wa amilu salihati jannatin an shigar da mu'minai wata irin aljanna mai tsananin daɗi تجري من تحتها الأنهار وتقوله قداه لكي قدانا كالكشنتا أنا أظن أن جاء مفا أولا يموت كيشا سنة شرهم قرجي da surkamin jini da aman yan wuta shi ne za a sa su rika hakiya ya tajarrahu wala ya kafu yusiruhu wa yatihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bi mayyit to amma dan aljanna shi ruwan da za a bashi ruwa masu daɗi masu ƙarfi sannan ga gurbin nono sannan ga gurbin zuma sannan ga gurbin giya sannan ba sai wa aka yi ba daidai da ƙanƙara ne ƙarfi nan sai ka ba da kuɗi za a baka sai buɗe baki amma aljanna ga kofuka nan na zinariya ka tabbaci ruwa ka sha ba ka biya ka ɗebi nono ba sai ka ce mai nono kawo nono ba a'a kiba ne za ka yi ka sha ga zuma nan in madara kake so yau ka kiba ka sha ga ɗayan itace nan kuma ɗayan itacen aljanna ba ɓawo ai ba duniya biyar kake ganin daɗinta ai tana tare da daɗi saboda tana da ɓawo to ai ba aljanna ba ɓawo haka nan za ta fito suku-suku sanyin aljanna da efin aljanna na bugunta ta yi lullulun idan kanki kana so ta yi sama ba sai ka yi tsalle ba a sai ka ji kana son kanta sai ce yau kasa kasa in kana tsaye da ce zo zai da bakinka sai ka ɗan buɗe bakin sai ka rika wucewa kana ci kana jin daɗi in zaune kake ba sai ka miƙe ba tsaye zai yiwu ƙasa in kwanci kake bisa gado tana mafarkin aiba sai aiba ta isko ka ga baki ta ce ga ni bawan Allah ya waliyin Allah na ne na na ne na a sanya ne in daɗi idan ka ga tsuntsun aljanna wanda ya fi talatalan duniya girma ya fi dawisun duniya mai idan ya burge ke ba ka shawa in ka ce ka wancan tsuntsu sai ya yi daɗi sai Allah ce tsuntsun ya faɗo gabanka gasashe soyayye kashi da ka gane kuka haɗe lokacin kana so wanda ya tsuntsu sai ya yi daɗi kana cewa zai yi daɗi sai ya faɗo cikin kiran aljanna yana faɗa ta gane soyayye da zafi ne da yaƙi ne da kishi ne sai ka kwanta ka ɗiba ka ci in ka gama ci ya gane ka ƙoshi sai Allah ya dawo mai da rayuwa sai sai ya koma tsuntsu mai rai mai gashi sai ke fir sai ya wuce wani gida kuma ya akwai faɗaitar ya sauka su ce ƙara gaba ta ga neman aljanna ba ta karewa nan ko in kana son nama ko kilo guda haka so kaga akwai matsala sai ka ci a ce tutun da kai ne an rage ma wazoya to aljanna ba wannan ko in ce ba magana fita kawai ka daidai Allah a nan duniya garin daɗi na ne su jama'a a yi ta haƙuri a yi ta biyayya ga Allah ta fara kyauta ala. Don haka akwai ƙoramu guda hudu a ƙarƙashin wannan gida na aljanna. Khalidi na fiha, ‘yan aljanna za su dawwama a cikin aljanna ba mutuwa har abada. Wannan kalma ta fi komi daɗi ga ‘yan aljanna. Da za a ce kowa shekara dubu dubu zai yi, ko ɗage sai gaban shi ya faɗi, ya ce yanzu suna ɗari tara. To sai Allah saboda yalwar rahma Allah sai Allah ce khalidi na fiha yan aljanna masu dawwama ne a cikin aljanna wani waje ma zai ce khalidi na fiha abadan abada da bakin azumin ka ne da sallarka da tarawihinka da tafsirinka da biyayya ga Allah idan sun kare sai a ce fito aljanna to a alama Allah za ta sa ka ta zama khalidi na fiha abadan za ka dawwama aljanna har abada bi izini rabbihim da izinin ubangiji za su zauna aljanna ba fita ba yunwa ba wahala tahiyyatuhum gaisuwa yan aljanna biya aljanna min Allah kullum za su ji Allah na gaida su yana cewa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa min al malaikati za su rika jin mala'iku na ce musu salam salam wa ma bainahum su ma ‘yan aljanna wasu wasu da kayan ɗan uwanka sai ka ce salam shi ma sai ce salam gaisu aljanna kenan nan duniya ne aka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to ta aljanna saboda ni'ima ta ishe kowa ba ka da wannan lokaci sai ka ce wa mutum salam sai ce salam wai kana cikin jin daɗi ni ma ina cikin jin daɗi Allah ke wannan gida na rahma na aljanna a barka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne muka zo karshen karatun mu yau abinda muka faɗi dai Allah ba wala da shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wayanda ake yantawa a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah ta yi mana imanin mu Allah ta yi mana kasan mu Allah ya ce da wannan jihar ta mu a gaba Allah saukar da alkhairi da albarka mai yawa a cikin sa marasa lafiyar mu na gida da nasu kuma muna fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da shi da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta muna ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunnanmu Allah ya sa aljanna ita ce mu kuma mu da mu da su baki daya البركة الفاتحة مع صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله